بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله yanzu da muke magana safiya ce ta alhamis 11 ga watan rabi'ul thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da 26 ga watan Oktoba miladiya 2023 a za mu fara karatu ko za mu yi karatu a cikin sarihu sunna na al-imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari wanda rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ɗari uku da goma imamul mufassiri Allah ya gafarta masa wa kana min afradi dahri ilman wa zaka'an wa kasrata tasani qalla an tarla uyunu mithlahu a wannan littafi kamar da muka alƙawaranta rana irin ta yau za mu yi daura shi da ɗalibai a markazinmu da ke ɗan musa to sai dai kuma kasantuwar abin da ya faru a kwanakin nan na rashin tsaro da kashe-kashen rayuka to wannan ya sanya babu natsuwa da za mu iya gabatar da karatun a can so muna addu'a ubangiji allah ya kawo sauƙi ubangiji allah ya yassare waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan jiha tamu ta katsina na rashin tsaro da kashe-kashe da kidnapping da sace-sace da sauransu da sauran garuruwa na musulmai Allah ya takaita abin kuma ya tsare a wannan ya sanya tunda mun ci zamu karatun zamu karatun daga a nan cibiyar mu ta DQS zamu shi an bu'ulin wanda insha Allah kuma dai zamu takaita karatun tunda ba a samu zuwa ba an yi karatun yadda aka so to amma insha Allah za a takaita bayanan da littafin gaba daya ta yanda idan aka samu dama nan gaba sai a yi karatu insha Allah da za a yi shirgi da bayanai a kan littafin to amma yanzu insha Allah za mu taƙaita ƙwarai a dinga ta'aliki akan wasu abubuwa sai a wuce da izinin Allah a wannan malami Ibn Jarir At-Tabari malami ne ma'arufi ga ɗaliban wannan cibiya ta DQS tun a course da ake yi na mustalahu tarih an san waye At-Tabari da kuma littafin sa na tarih da manhajinsa da irin gudunmuwa da ya bara da yawan rubuce-rubuce sa wanda suke masu nauyi a gida na ilimi sunansa abu ja'far muhammad ibnu jarir ibnu yazid ibnu kathir wannan shine sunan shi an haife shi 224 ya rasu 310 farkon karni na hudu kenan mamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala yana mai take da wakana min afradid dahri ilman wa zaka'an wa kasrata tasanif qalla an taral uyunu misla daga cikin ɗaiɗaiku na zamani wajen ilimi da kwanya basira da yawan rubuce-rubuce da wahala ido ta ga irin wannan bijimin malami a shine malam abu ja'far muhammad ibnu jarir ibnu yazid الطبري رحمه الله وجزاه الله خيرا بام الذهبي نتشوى كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير kaga jagora ne a tafsiri imaman fil fiqhi wal ijma'i wal ikhtilaf haka bangaren fiqhu ijma'i ikhtilafat nan ma imami ne allamatan fit tarih haka bangaren tarihi nan ma allama ne babban malami ne wa ayyamin nas wa ayyamin nas arifan bil qira'ati wa bil lugha wa ghair dalika haka masani ne ga harka ta qira'at da kuma lugha da sauransu da haka ba karamin malami bane ga littafin na tafsiri wanda littafi ne wanda duk wanda yake harka ta ilimi ya san littafin nan kuma yana cin gaji shi aljami'ul bayan fi ahkami al-qur'an ko aljami'ul bayan fi ta'wili ayil qur'an eh, tafsirin da aka fi sani da tafsir na a ɗabari su wannan kenan game da sunansa da kuma rasoshi ba za mu yi doguwar tarjama ba a abin da ya sa yi wannan littafi an tuhume shi da attashayyo wanda ya baranta daga shi an ci ibnu abi dawud da ashabuhu sun yi tuhuma ga shi wannan malami ibnu jarir at-tabari da a da attashayyo wanda suka nassaba shi ga bid'a ta allabs kamar da zahabi a cikin almizan yake cewa annabi na abi dawud kama wa ashabuhu alabni jarir wa nasabu ila bid'atil labs sun danganta shi ga bid'a ta labs lafzi bil qur'an din nan a da haka fasannafa tasaran kenan hasan sai wannan a littafi domin ya raddi akan cewar za mu ji har zafi ke wajen mayar da raddi akan wanda suka ringa danganta mashi ta shayyo da sauransu su da haka yana da aƙida lafiyayya ta salaf kamar yadda za mu gani a cikin wannan littafi ya barranta da ta shayyo da kuma bida'a ta allabs insha Allah su littafi ne takaitacce wanda ya ba da bayanai akan aƙida ta salaf da haka ya yi muƙaddima to amma dai za mu shiga ne kai tsaye insha Allah a cikin littafin saboda ne takaitawa da zami yace alqawlu fil qur'ani wa annahu kalamullah zance game da alqur'ani da kuma cewar qur'ani fa zancen Allah ne yace fa awwalu ma nabda'u bil qawli fihi min zalika indana alqur'anu kalamullahi wa tanziluhu إذ كان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح سبيان الكتاتيب مرسومة وفي حجر نكش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بل فأول ما نبدأ بالقول فيه فرقم أبن تزام فارم مغانا أكنشي من ذلك daga bayanin abubuwan da aka yi saɓani a kansu abubuwan da aka samu wasu ƙungiyoyi na ɓata suka zo suka tabbatar da su wanda salafa sun yi ijima'i a kansu wanda wasu awon ma usul ne daga cikin usulai na aƙida ta magabata to farkon abin da za mu fara magana a kai shi a nan malam ya ce alƙur'anu kalamullah shi ƙur'ani zancen Allah ne shi ƙur'ani magana ce ta Allah wa tanziluhu kuma saukakke ne tanzilu rabbil alamin saukakke ne daga Allah iz domin kuma kana min ma'ani tauhidi qur'ani yana daga cikin ma'anoni na kaɗe ta Allah a cikin shi akwai qul huwallahu ahad Allahu samad ma'ani tauhidi da haka fasawabu min alqawli abinda yake daidai na zance fi zalika gaba da wannan inda na a wajenmu qur'ani annahu kalamullah ba makhluq ba qur'ani zancen Allah ne gairu makhluq qur'ani ba abin halitta bane kaifa kutiba duk ta yadda aka rubuta shi to bai fidda shi daga kalamullah wa haithu ko kuma wa kaifa tuliya da kuma duk ta yadda aka karanta shi wa fi ayyi mawdu'in ƙuri'a da kuma ko ina kowane wuri aka karanta shi yana nan kalamullahi fi sama'i wujida a sama aka same shi wa fil ardi a hufiza ko fil ardi haithu ƙari na daga lalikai kenan ko a cikin nuskarsa wa fil ardi haithu hufiza da kuma a ƙasa duk inda aka kiyaye shi wa fil ardi haithu hufiza fil lauhil mahfuzi kana a lauhil mahfuzi ne maktuban yake a rubuce dukan wannan da bai fidda shi daga kalamullah wa fi alwahi sibiyan sibiyanil katatibi marsuma da kuma da yake cikin alluna na ƙananan yara sai mu ce kamar yanzu wanda ke zaurika inda ake zana shi ake rufe cikin alluka na zauri fi hajarin nukisha ga dutse ne aka zana shi ƙur'anin au fi waraƙin hudda ko ko a takaddu ne aka rubuta shi au fil qalbi hufiza ko kuma a zuciya da aka haddace shi wa bilisanin lufiza ko ko da harshe ne aka yi lafazin shi to duka wannan yana nan kalamun lahi gairu makhluk wannan malam ya buɗe ya ta bayanai faman ƙala gaira zalika duk wanda ya faɗi abin da ba wannan ba a widda'a ko yi da'awar anna ƙur'anan lalle ƙur'ani fil ardi a ƙasa au fis sama ko a sama siwal ƙur'ani alladhi natluhu bi alsinatina banda ƙur'anin da muke karanta shi da harsunan mu wa naktubuhu muke rubutawa fi masahifina aw i'taqada gaira zalika ko ya kudurta abinda ba wannan ba bi kalbihi a zuciyarsa aw admarahu fi nafsihi ko ya ɓoye shi a ransa aw qalahu bi lisanihi ko ya faɗi sa da harshen shi yana mai addini bihi da shi to fa huwa billahi kafir wannan ya kafircewa Allah halalud dami sanan jininsa ya halatta bari'un min Allah ya yi baran-baran da Allah ya yi hannun riga da Allah wallahu minhu bari Allah ma ba shi ba shi Allah ma ya baran-baran da shi ina dalili tunda ba haka nan ake magana ba bi qaulillahi azza wa jalla da fadar Allah azza wa jalla ce bal huwa qur'anun majid fi lauyin mahfuz a cikin buruci haka ya ce azza wa jalla wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a hatta har sai ya ji kalama kalamallahi zancen Allah so wannan sai ya nuna cewar kenan alqur'ani kalamullahi fa akhbara jalla sana'uhu sai Allah ya bada labari annahu fil lawhil mahfuz maktuban qur'ani ga lawhil mahfuz maktub ne rubutacce ne wa annahu min lisani muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan kuma daga lisan harshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama masmu aka ji shi abinda aka ji ne daga harshen malaika jibril shine ya karantar da annabi muhammadu allamahu shadidul quwa domin ratin fastawa la tuharrik bihi lisanaka لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سوداك من لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسموع an ji shi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa qur'anun wahid qur'ani ne daya min muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama masmu daga manzon Allah aka ji shi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil lauhil mahfuzi maktub rubutacce ne ga allahul mahfuz wa kadhalika fis suduri mahfuz haka mahfuz ne abin kiyayewa ne fis sudur a cikin kiraza wa bi alsuri shiyuhi wa shababi matlu sannan kuma abin karantawa ne ga harsuna na tsayi da matasa ko malamai da ɗalibai duka shi wannan shabab ana cewa shabba eh ga cin ka karanta a cikin alfasi mu'arraf alfasi wa shabba ai tara'ra al gulamu yake ce ya shibbu shabba ya shibbu wa shabba ai tara'ra al gulamu ya shibbu bil kasri wala malamu wa hiya shabibatu aw shababu ويكره الشبيب والشياب yace wa shabba aka ce shabbal gulam shabba ai tara'ara ya girma ya taso ce tara'ara na sha'awa tara'ara i suka ce ya shibbu bil kasri shi shabba ya ce ya shibbu bil kasri wala malam wa hiya shabiba ni ashabiba ko a ce ashabab wannan ce nan ashabab wa yukrahu amma ana kyamatar wa yukrahu wa yukrahu shabib wa shiyab amma ana kyamatar a ce ashabib ko kuma ashiyab shi wannan fil khayli shi wannan fil khayli ne آه وهو أي ش... آه أي شب رافعا يديه حتى قد تراه واقعا شيني دوكي دغا hannayen nashi aka gan shi a tsaye to shi kuma shine a wannan na ashiya shabi to da haka dai wancan wanda ya faɗa a farko a sura ake cewa haka shi ma ashiyuh ya ce wa shekuhum kad shaffahu tashayyuhu shaykhuhatun shuyukhatun wa shaykhu kadhaka shaykhukhiyatu tashyikhu fasara la yujri wa la yunihu mun gane masadar da yawa wa shaykhuhum qad shaffahu tashayyuh tashayyuh shaykhukhatun shaykhuha shuyukhatun shaykhu kadhaka shaykhukhiyya tashyikhu fasara la yujri wa la yunihu wannan hukuma ga mu da ga wannan za mu tsaya nan saboda ne na lokaci sai Allah ya kai mu a darasi na biyu insha Allah sai mu tashi gaba ta goma sha hudu kala inda ya ce famar rawa anna au haka anna au taqawwala alaina fadda'a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله